الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم littafi ne na babban malami bakar bin abdullah abu zaid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 26 a cikin wannan littafi darasi na ƙarshe na 25 mun ƙarasa karatu akan shawarwari da malam ya bawa ɗaliban ilimi yadda ya kamata su kasance don su ci gajiyar ilimin kamar yadda magabata suka ci gajiyar ilimin inda malam yake kawo mana maganar alhafiz Uthman ibn khurrazat cewa ana buƙatar ɗaliban ilimin hadithi zuwa ga wasu sufofi guda biyar wanda malam yake cewa idan aka rasa ɗaya to wannan tawaya ce ga ɗalibin ilimin hadithi ce ana buƙatar hankali mai kyau lafiyayye ana buƙatar addini da aƙida ingantacciya ana buƙatar hadda ana buƙatar hazaƙa tare da kuma amana imamu zahabi yake cewa ita amana wani bangare ne na addini sannan ita kuma hadda tana shiga ƙarƙashin hazaƙa fallazi ya hataju ilaihi alhafizu abinda ainihin wato alhafiz yake da buƙatuwa zuwa gare shi wato wanda yake so ya zama hafiz abinda yake bukata ya zama taƙi wato mai kiyaye dokokin Allah zakiyan ya zama mai kaifin tunani da kwakwalwa da wayewa na hawiyan logawiyan zakiyan ko yawa ya zamto bayan zaka kaifin kwakwalwa ya zamanto masanin nahau masanin luga ya zama mai tsarkin zuciya ya zama mai kunya ya zama kuma mai bin tafarkin magabata ya ma ibn uh, wato alhafiz yake cewa ya ishe shi kawai ko da mujalladi 200 ya rubuta insha Allah uh, wannan ma ya isa haka ko da iyanan ya tsaya zai iya zamantowa ya kai matakin da ake da bukata na zama hafiz sannan ya zamanto a cikin labirarin sa akalla akwai mujalladi 500 a ciki sannan duk da haka da yanke wajen neman ilimi har zuwa mutuwa da kyakkyawan niyya da tawazu idan ku har mutum ba zai iya taka waɗannan matakan ba to kai ya wahalar da kansa kawai ya dan samu abin da ya samu kawai ya tafiya sai ya ci gaba da neman abincinsa ya kyale ɗaliban ilimi na ƙware su ci gaba da fafatawa to za mu tashi gaba ta sha bakwai ko قال المؤلف رحمه الله تعالى yace talaqqil ilma sai kuma wato koyan ilimi da karbarsa anil ashyakh daga manyan malamai al'asulu fi talabi mala ce asali a wajen neman ilimi an ya kuna shi neman ilimin ya kasance bi ɗariƙe talƙini wa talaƙi ta hanyar talƙini ana laƙana maka ana faɗa maka ga ka ga malami wa talaƙi da kuma karɓar ilimin anil asatiz daga manyan malamai wal musafanatu ko walmusafanati lil ashiyakh da kuma zaman dirshan domin almusafana asafanu suka ce shine kamar gwiwar raƙumi in ka kalle ta saboda yawan durkusawa da dadewa da yake kullun durkuso kullun durkuso za a gurin ya bushe ya kuma fata gurin wato gurin yayi yayi kanta yayi kauri to wai saboda yawan kwantawa da durkusawa da kake gaban malamai to shine a samu almusafana da haka kalmar musafana tana nufin mulazama kar ya zama kawai kai dan fisha ne kawai ka tafi harkokinka sai ka bushi iska ka zo wajen karatu ko ka je wajen malami a'a ana son bayan karbar karatu daga manyan malamai wal musafanati da kuma lazumta lil ashiyakh lazumtar manyan malamai wal akhdhu sannan da karbar ilimin min afwahir rijal daga bakunan manyan malamai mazaje lamina suhufi a ba ka zamanto kai kake koya kanka karatu ba kar ya zamanto kana yin karatu mina suhufi wa butunil kutubi daga takaddu da kuma cikin littattafai an gane za ga da yawa musamman ɗaliban larabci duk wanda ya ji yana jin larabci sai ga baya bukata ya je wajen malami ai larabci ne kuma duk littafan nan da larabci ne da haka za ga baya zuwa karatu ba wajen wani malami da yake zuwa kawai shi ke ɗaukar littafi ya karanta ya fassara kawai shi kenan a haka yake zama malami shine sai malami yake cewa a haka yake ganin ya zama malami shi sa malami yake cewa da karɓar ilimin min afwahir rijal shi sa duk malamin da za a karanta ma tarihinsa sai an gaya ma malamansa ya yi karatu wajen wane da wane da wane da wane wani da yawa wani kaɗan wani fannonin ya yi fanni kaza wajen wane fanni kaza kuma wajen wane ya saurari karatu wajen wane ya je wajen wane wannan sai ya zamanto wata burgewa ce da gwaninta ga ɗalibin ilimi ya zamto ya ji karatu a wajen malamai da yawa amma yanzu kuma wai saboda zarewa ko kuma taɓuwar kwakwalwa mutum har tunƙaho yake shi ba shi da malami kaji mutum yana bugun kirjin shi fa bai da malami an gane ko to kaga mutum ya zamto yana karɓar ilimi min afwahir rijal la min as-suhufi wa butunil kutub ba daga cikin takaddu da kuma cikin littattafai ba an gane ko shi yasa ainihin wato a Sheikh Uthaymeen yake cewa wato yana daga cikin abin da ya kamaci ɗalibin ilimi ya zamto yayi la'akari ya kula da shi shine an yi talaqqal ilm ya dinga karɓar ilimi anil ashiyakh daga manyan malamai li'annahu yastafidu bidhalika fa'idatayn domin wai idan yana karatu a wajen manyan malamai zai fa'idantu da wasu fa'idoji guda biyu bal akthar kai ma fiye da haka fa'ida ta farko dai za a takaita masa hanya yanzu ka kyale shi nan masallacin yake so ya zo amma da zai haƙuri wanda ya san nan ɗin ya kwatanta masa sai ga ya samu sauƙi wajen zuwa amma ya ce shi ba wanda zai tambaya ƙarshen ta ya tayi sai ya je ƙarshen gidan zo ya yo kwana ya yo ta wajen tudun maliki ya shigo ta wajen makarantar kurame na fata an gane sannan ya nausa ya wajen masallacin murtala sannan ya biyo kan titin kwaltar masallacin murtala sannan ya shigo nan da Allah wannan ya zo din amma ya ya zo to haka duk wanda ba shi da malami abin da yake samun kansa kenan yanzu ka samu malamin duk inda za ka karanta har ƙarshen littafin shi ya iya shi yasa in ka samu alaramman da za ka yi karatu har da ƙur'ani a wajen sanan da nan za ka samu ƙwarewa a cikin ƙur'ani wata rana ina kusa da wani alaramma sai aka ce wallahu ya asimu ka minan nas ana zuwa gurin ya ce su uku ne ya asimu kom ya asimu ni ya asimu ka sun kare ana zuwa wani guri ya ce to daga nan sun kare shi kenan to in kana karatu a wannan shi ake kira harji kana nan sai ka ga da ka yi irin wannan saukar sai ka ga abin da ka fahimta a ƙur'ani ba ɗan kankani ba wanda in aka kyale ka kawai ka kulla kanka a ɗaki kai ta gurzar allo ko ka ɗauki ƙur'ani kai ta faman hadda eh za ka iya haddar amma dai za ka ga babu shortcut a cikin al'amuranka akwai wahala to shi sa duk wanda yake da malami za ka ga in mas'ala ce da akwai saɓani a kanta to zai ce ma wannan maganar malamai sun yi saɓani a kanta akwai ƙauli kaza akwai ƙauli kaza amma zance mafi inganci kaza ne kuma dalilin da suka dogara kaza da kaza ne wanda kai an kyale ka kila sai ka kwana ka tashi kai ta buɗe buɗe litta har ka fara hamma ka gaji ma ba kai inda kake so kai ba an fahimta to shi sa sai yake cewa daga cikin dai neman karatu a gaban malamai akwai takaita maka hanya maimakon ka tafi kai kadai kai ta juye-juyen littattafai kana ta buɗe takarda kana duba wani ƙauli ne rajihi me yasa ya zama rajihi wato wani ƙauli ne da'ifi menene yasa ya zama da'ifi to a madadin haka yanzu da kaji gaban malami kamar loma ce mai daɗin hadiya duk wannan ya riga ya dandake su ya bi su ba ɗaya ba biyu ba duk suna kansa ma wani shi sa in kana karatun tsoro ma za ga ka kai ga kada littafin kai kana kuskure shi ga shi ake shingida ma yana gyara maka ba komai a hannunsa an fahimta to wannan duk akwai abin nan da haka shi sa gujewa gaban malamai mutum ya ce shi kadai zai karatu ba karamar illa ba ce amma kana gaban malami zai ce malamai sun yi sabani akan wannan matsala kauli guda biyu ne ko ganganu guda uku ko sama da haka zance mafi rinjaye kaza ne dalilin su shine kaza ko shakka babu wannan yana da matukar amfani ga ɗalibin ilimi zai takaita masa ɓata lokaci sannan na biyu suka ce a sur'a akwai sauri za ka dinga sauri wajen abin nan yani sur'atul idrak saurin ganewa za ka gafa saurin ganewa domin mutum in ya tafi yana karatu a gaban malami to za ka ga yana da saurin ganewa fiye da wanda ya tafi shi yake karantar da kansa a cikin littattafai domin ya tafi yana karatu wata maganar sai ya je ya maimaita ta kamar sau uku sau hudu bai ma gane me take nufi ya karanta sai ya zo ya ga shi dai wannan gurin ko yana cikin karatu ya ga wata kalma ta makale ya ga rasa gane ma'anarta kuma rashin gane ma'anarta ya sa sauran duk karatun da ya na baya ma bai bai fito ba an gane ko sai ya karanta ta sau hudu sau biyar amma bai fahimce ta ba wani lokaci kuma ya fahimce ta ma akan kuskure ya dinga ganin ya gane kuma ba daidai ba daidai gane ba kamar wanda aka same shi ma ya tara yara yana ta fama wa a ce na hukuma sabiya sabiya ne ba to ya ƙi koyan ya ƙi je ba bai yi sauka ba a makaranta ya zama ya sai da aka yi zo tara yana ta fama malam wani ya zo wuce ya ji shi na wa'ate na hulhu kuma sabiya kuma zuwa zana ta maimaita a faƙidu shai ila yau tsaye mai yin kankara to bai kyautan mara an gane ko sannan suka ce fa'ida ta uku shine za a dinga samun alaƙa tsakanin ɗalibin ilimi da malaminsa فيكون ارتباط بين أهل العلم من صغر إلى إلى الكبر wannan yana daga cikin fa'idar neman ilimi anil ashiyah a wajen ainihin wato manya-manyan malamai an gane ku to shi sa suke cewa wal awwal min babi akhdhin nasibi anin nasibin natiq wato shi na farkon karɓar karatu ko yin karatu a gaban malamai to yana cikin babin akhazun nasib wato karɓar nasib wato wata dangantaka anin nasibin naɗik daga wani abin da kake so ka danganta zuwa gare shi mai magana ma'ana ko da yaushe za ga karatunka wato akwai in ka samu wani malamin ma sai ga shi ma ya gaya ma wannan littafin a wajen malam wane karanta shi ma wani ma sai ga an samu salsala an gane ko sai ga ka samu isnadi ma wani za ga yana kiyaye isnadi shi ma ya sauke shi a wajen wani wani shi ma ya gaya masa ya sauke a wajen wani da sauransu wa huwa almuallim shine malami domin yana magana kana samun dangantaka zuwa gare shi amma tsani amma shi na biyin anil kitab wanda yake karatu daga littafi kai tsaye fa huwa jamadun to yana magana ne da sandararren abu fa anna lahu ittisalun nasab to ina zai iya danganta kansa da nasaba ba shi da nasaba shi yasa dole in yazo karatu ya dinga cewa ba shi da malami ina fata an gane to sai mu za a wannan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik